Bismillah, Studio Alhuda wa Nur da ƙwar ke gabatar muku da darasin littafin Umdatul Ahkam daga masallacin Al-Ihsan mai gabatarwa Ismail Adam.
درسي نا 24 إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيب قلوبنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ومن اقتدى بهم إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله نحمد الله تبارك وتعالى da ya dawo da mu zuwa ga ci gaba da karatunmu a cikin littafin umdatul ahkam min adillatil ahkam na'am mun tsaya akan hadisi na 176 haka ne za mu tashi kenan kan hadisi na 177 insha Allah الحديث السابع والسبعون بعد المئة عن أنس بن, عن أنس بن مالك رضي الله عنه نعم عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة قال أنس قلت لزيد كم كان بين الأذان والسحور قال قدر خمسين آية حديث نتريد سبعين دبقي حديث صحابي أنس بن مالك رضي الله عنه دق زيد بن ثابت رضي الله عنه واتو ياي رواية دق صحابي دم وانسا أنغانيكو ya ce tasaharna ma rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mun yi sahur tare da manzan Allah su sallam wata rana kun makama ila salati sannan bayan mun yi sahur ɗin sai muka tashi zuwa yin sallah muka tashi za mu yi sallah ƙwala anas anas ya ce ƙultu zaid ni kuma sai na cewa zaid na tambaye shi kam kana bainal adani was sahur gwargwadon lokacin da ke tsakanin al'adhan da kuma sahur ɗin da kuka yi kamar minti nawa matsalan za a ɗauka ko sa'an da za a ɗauka kuka ɗauka daga gama sahur ɗinku zuwa yin sallah ƙwala sai ce ƙadru hamsina aya gwargwadon karanta aya hamsin to kenan za mu ɗauki aya hamsin ba masu tsawo ba ba gajerun ayoyi sosai ba ta wasu ta yanzu aya hamsin kamar minti nawa za a iya karanta aya hamsin ba masu tsawo ba kuma ba karatu na hankali sosai ba kuma ba sauri sosai ba tsakatsake kamar mu ce hadir minti goma ko ishirin minti goma aya hamsin minti goma to tsakanin gama sahur da yin sallah minti nawa goma ko? to sai mu yi koma ga hadisin a karo na biyu a nan za mu ga zaidu bin sabit a anas bin malik ya rawaici hadisi daga zaidu dan sabit ya ce sun yi sahur tare da manzan Allah su sallama a wata rana kuma ya tabbata annabi sallallahu yana sahur ne kafin asuba ko ba bayan asuba ba bayan sun gama sahur aka tashi aka yi sallah a nan wajen al'adan abin da yake nufi kamar yadda Ali Bassam ya faɗa a tasirin Allah yana nufin iqama ba kiran sallah ba iqama saboda cewa mun tashi zuwa yin sallah mun tashi za mu yi sallah to kenan ana tashi za a yi sallah ne bayan an yi kiran sallah sai a iqama a yi sallah ko ba haka ba ne ba cewa yi ba tsakanin mun ta da cewa yi misali mun yi sahur da manzo sallama sai aka kira sallah kuma aka yi sallah kaga da zai ce to tsakanin cin abincin ku da kiran sallan minti nawa ne ko kuma gwargwadon awa nawa zai dauka cewa yi muna yin sahur faqama ila salati sai ya tashi zuwa yin sallah to da wannan maganar ne sai shi Ali Bassam ya ce abin da ya tabbata shine lokacin kamewa daga cin abinci a bar cin abinci shine lokacin fudowan alfijir saboda idan muka lura ma da aya da ta zo alkur'ani cewa yi Allah maɗaukakin sarki cewa yi wakulu washrabu hatta ya tabayyana lakum al-khayt al-abyadu min al-khayt al-aswadi min al-fajr sai ce wa bihadha na'lam da wannan zamu san annama yaj'aluhu an-nasu min waqtaini abinda mutane suke na sanya lokaci biyu cewa waqtul imsaki lokacin kamewa daga cin abinci waqtu tulu'il fajr wani lokaci kuma na fudawan al-fajr bid'atu wannan bid'a ne shine magana da na faɗa muku ɗazu na cewa za a kame yanzu kaza kaza kuma fudon alfijir bayan an kame yanzu bayan lokaci kaza alfijir zai fudo in alfijir ya fito za a yi kira sallah kuma a ƙara minti goma a yi sallah kaga ya fi aya hamsin ina fata ana ganewa ya fi aya hamsin misali za a iya a irin wannan lokacin da mutane suke ƙayyadewa wani lokaci ana ba da kusan minti goma tsakanin lokacin da za a ce a daina cin abinci da lokacin da alfijir zai fudu minti goma an kira sallah an yi minti goma minti ishirin kenan to kuma kagan aka ce gwargwadon an hamsin ɗin ba za ka ɗauki wani tsari guda ɗaya kamar na karatun sauri-sauri ko kuma karatun a hankali ba sai ka ce tsaka-tsakiya kuma ayoyi ma ba masu tsawo ba kuma ba gajerun ayoyi ba za su baka minti goma muƙaddara minti goma kenan daga gama cin abinci kuna gama cin abinci alfajir ya fudu an yi kiran sallah duk za a ɗauki minti goma ya yi yawa minti goma sha biyu an shiga sallah to wannan shine ka'ida abin da ya bayyana kenan nan kenan kaga wancan ƙarin lokacin da ake yi kawai mutane ne suka yi da karan kansu amma a ka'ida shine lokacin fudowan alfijir shine lokacin daina cin abinci ina fata an gane sai ce wannan bid'a ce ma anzalallahu biha min sultan ba wata hujja akai wa inna ma hiya waswasatu min ash-shaytan waswasi ne kawai na shaytan ya sa mutane yalbisa alaihim dinahum danya dikitar musu da addini wa illa fa inna sunnal muhammadiyya in ba haka ba sunna abinda ta tabbatar shine anna al-imsaka yakunu ala awwal tul fajr kamewa daga cin abinci zai kasance farkon fudowan alfijir kamar yanda ya zo a aya ina fata an gane في حديث نقبا حديثنا الحديث الثامن والسبعون بعد المئة عن عائشة رضي الله وأمه سلمة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم حديث دقنا عائشة رضي الله عنها دا أم سلمة matan manzo Allah sallama suke cewa lalle manzo Allah tira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya kasance alfijir ko sallan asuba takan riske shi yana da janaba na ahalinsa na saduwa da iyalinsa sun mayartasilu sannan sai ya yi wanka wa ya sumu kuma ya ci gaba da azuminsa idan muka lura za mu ga annabi sallama yana saduwa da matansa rubama adrakahu alfajr tayyihu kuma alfajr yazo ya riske shi bai yi wankan janaba ba sannan wa yatimmu sawmahu ya cika azumin sa ba tare da ya rama azumin ba to wannan zai nuna mana cewa kenan koda kana da janaba zaka iya yin sahur kuma azumin ka bai baci ba an gane yawa kana da janaba a jikinka kila mafarki kai ko kuma kana da iyali janaba na iyalinka ka yi sahur kuma lokacin alfijir ya hudu ka je ka yi wanka shi kenan azumin ka yana nan ba shi da damu ba shi da matsala an gane sai malam ya ce wa hadha al-hukmu fi ramadan wa ghayrihi wannan hukuncin zai shiga cikin azumin ramadan da wani azumin da ba na ramadan ba wannan shine mazhabar jumhurin malamai walam yukhalifuhum illa qalil kadan ne cikin malamai suka saba akan wannan fatawan mimma la yu'taddu bi khilafihim su ma ne suka saba sabanin su ba wani abun lura bane dan haka ma magana su ba ta zaman to hujja ba sai ya ce kai wa kad haka ba'duhum al-ijma' ala hadha al-qawl wasu malaman ma sun hakaito an yi ijma'i ma kai akan cewa in ka wayi gari ko kuma alfijiri ya same ka da janaba a jikinka azumin ka bai baci ba an gane ko yawa ba misali ka ce janaba ta same ka sai ka yi wanka tukunna ka ci abinci ka yi sahur a da sahur ɗinka ma duk wannan ba damuwa na'am Na'am. Na'am. To wannan za mu zo gare shi, amma duk da haka shi ne za a lura da gangan kai abin? Idan wasa da al'aurarsa mutum ya yi, kaga da gangan ka fitar da shi, azumin ka ya ɓaci. Inda gangan ne ka yi, amma inda mantuwa ne. akwai magana a kai akwai hadisin da za mu zo yana gaba ina fatan kun gane akwai hukunce hukuncen da suka shigo na cewa kamar misali mutum ya sadu da matarsa da azumi da mantuwa ko ya ci abinci ya sha da mantuwa azuminsa yana nan ko baya nan wannan yana daga ciki na hadisi na gaba الحديث التاسع والسبعون بعد المئة حديث نتريد سبعين ترى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه hadisi daga abi huraira radiyallahu anhu yake cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man nasiya wanda ya mance kuna ji wanda ya mance ba da gangan ba wa huwa sa'imun yana alhali yana azumi ya mance fa akala wa au shariba ya ci wani abu ko ya sha wani abu da mantuwa ba da gangan ba kar ka je kai da gangan ka ce mantawa kai da mantuwa kawai kwata kwata ya mance cewa azumi ki akwai irin wannan wanda shi dama mayan abinci ne shi sarkin ciye-ciyen abinci ne kawai sai ya manta a shi fa azumi ma nake sai bayan ya ce tana ko ya sha wani abu to sai yace falyutimma sawmahu ya cika azumin sa kare da mu fa inna ma at'amahu Allah wa saqahu kawai Allah ya ciyar da shi ya shayar da shi ba da zabin sa ba kenan shine ma'ana Allah ne ya kaddara masa ya ci ya sha ba wai zabin sa ne ya ci ya sha din ba amma in zabin sa ne kaga ya kare azumin sa kenan ko da gangan malam yace buniyat shari'a buniyat hadhihi shari'a ala al-yusri wa suhula in muka lura zamu ga shari'ar addinin musulunci an gina ta akan sauki la ikraha fi din la mashakka an gane ko la haraj ba damuwa a cikin addini ba nauyi wa taklif bi qadri taqa ana kallafa mutane gwargwadon ikon su la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha wa adam al-mu'akhadh bima yakhruju an al-istati aw al-ikhtiyar kuma ba za a kama ka laifi ba za a kama ka da laifi ba abin da akan abin da ya fita ga ikonka ba za ka iya ba ya fita ikon ka yadda za ka iya to wannan baka da laifi a kai kuma ba zaɓin ka bane kai hakan kawai kuskure ne nan ma ba za kama ka ba la tu'akhidna in nasina aw akhtana kamar yadda ya tabbata sai yace wa min zalika anna man akala aw shariba daga cikin saukin da zamu gani shine wanda ya ci ko ya sha aw fa'ala muftiran ko ya aikata wani abu da zai iya karya masa azumi غيرهما وند با تشي با با شا با افطار اكتي في نهار رمضان عين رمضان او غيره كو ينن da ba na Ramadan ba yana azumin nafila kenan ko kuma me siyami na azumi falyutim masamu ya cika azumin sa fa innahu sahihun azumin sa lafiyayye ne lianna hadha laysa min fi'lihi al-mukhtar ba wai shi ya so yayi hakan ba idan muka dauki ci da sha ko abin da ba ci da sha ba wanda zai iya karya azumi وإنما هو من الله الذي أطعمه وسقاه الله ne ya kaddara masa haka malai yace ikhtilaful ulama to zai mana bayani akan wani sabani da malamai da suka yi na farko aljumhur min ulama'i sun tafi akan cewa ci da sha da mantuwa baya bata azumi wannan haka yake jumhurin malamai an ce jumhur mafi yawa kenan kenan akwai wanda suke da sabani akan haka wal khilafu bainahum sabanin da yake tsakanin malamai shine fil jima'i abin da ya shafi saduwa ta aure hal lahu hukumul akli wash shurbi shin shi ma zai dauki hukuncin cin abin ko shan wani abu ba'da al-ifsadi bi adam al-ifsadi amla da cewa azumin ka bai baci ba ko kuma ya baci mutum ne yana azumi na Ramadan ko na nafila sai ya sadu da matarsa da mantuwa ko wani abu ya sa amani ya fita misalin kaman ko kallo ya yi ya kalli mace ko tunani ko kuma da mantuwan da in muka ɗauki shi a matsayin da mantuwa shikenan da mantuwa hakan ya faru fa zahabal imamu ahmad imamu ahmad bin hanbal wa atba'uhu da mabiyansa sun tafi akan cewa annal jima'a mufsidul lisiyam jima'i yana bata azumi kai tsaye da mantuwan kenan walau kana min aljahili ko da jahili ne yayi wanda bai san cewa yana bata azumi ba to ya ɓaci awin nasi ko kuma da mantuwa wa idza kana fi nahari ramadan idan ainin ramadan ne haka ya faru fa huwa mujibul lil kafara to zai wajabta masa yin kafara kenan kamar wanda ya karya azumin sa ne da ganganto kenan kafara ta hau kansa وهو من مفردات مذهب أحمد wannan yana daga cikin mufradat na mazhab Imam Ahmad wanda kun ga ya kade ta damu wa daliluhum ala zalika dalilun su akan haka mafhumul hadith abinda zamu dauka ga hadisin gaba ɗaya abinda fahimtar da zamu yi a hadisin alladhi tasara ala al-akli wa shurbi ya takaita akan ci da sha yace akala aw shariba bai ce aw jama'a ba dunar jima'i ba maganar jima'i a ciki don haka kawai jima'i yana bata ko da mantuwa tunda a can ma man akala nasiyan din nan ya yi magana akan ya manta ya ci ko ya sha wani abu to azumin sa yana nan bai ɓaci ba to bai ce kuma jima'i ba don haka kenan mafhumin hadisin ba maganar jima'i a kai kawai ko da da mantuwa ne kai ko wani abin da ya shafi wanda ba ci da sha ba azumin ka kawai ya ɓaci mimma yadullu ala mukhalafatihi lahuma wanda yana nunin cewa kenan jima'i hukuncinsa daban ya saba wa ci da sha wali annan nisyana fil jima'i ba'idun domin amince a ce mutum ya mance yayi jima'i da mantuwa gaskiya akwai dan nisa magana bi khilafil akhli wa shirb sabanin ci da sha ci da sha yafi zuwa da wuri a ce mutum ya manta ya ci ko ya sha amma ya manta yayi jima'i kai gaskiya da dan niza wa zahaba al'imma amma a'imma malamai mafi yawancin su na mazhaba sun tafi daga ciki Abu Hanifa da Shafi'i da Dawud da Ibn Taymiyyah wa ghairihim da wasun su ila annahu la yufsidu siyam cewa baya bata azumi wastadallu ala zalika abinda suka kafa hujja akan shi shine abinda zai zo gaba awwalan na farko lima rawa alhakim akwai hadisi da hakim ya rawaito a cikin mustadrak min hadithi abi hurairata radiyallahu anhu kuma hadisin imamu albani ya sahaha ya a cikin sahihil jami'a dan haka hadisi ne sahihi hadisin abi hurairah radiyallahu anhu yace man afṭara fi ramadana wanda ya ci ko ya karya azumin sa a ramadan in aka ce afṭara ba dole sai ci sai sha ba kawai abin da zai zamanto ya ɓata azumin ya karya azumin fi ramadana a yini ramadana nasiyan da mantuwa fala qada alaihi ba ramako a kansa wala kafara ba kafara in dai da mantuwa ne to aka ce afdara kawai ba wai ci da sha ba kawai duk abin da zai zamanto ya zama ya ɓata azumin in dai da mantuwa ne ba ramako a kai kuma ba kafara wannan hadisin ingantaccen hadisi ne sai suka kafa hujja da wannan ɗaya kenan sannan ƙwala ibn hajar ibn hajar ya ce wa huwa sahihun kuma wannan magana haka take wal iftaru amun fil jima'i wa ghairihi an ce iftar ya game cikin jima'i da abin da ma ba jima'i ba inda an ce iftar ba dole sai cin abu ko sha ba ina fata an gane sai magana ta biyu da za wanda za su kafa hujja da ita al'umumat alwarida gamewa ga maganar da ta game a cikin faɗin Allah ta'ala rabbana la tu'akhidna in nasina akhtana manzo ya ce amara rasulu ko har zuwa inda ya ce rabbana la tu'akhidna kada a kama mu in nasina in muka mance aw akhtana ko muka kuskure ya nemi afuwa Allah ya ɗauke mana wannan to wannan kenan in nasina waqtana muka mance ko ma me yake nan tunda ba a iyakance ba ba ai taqidi an ce in muka mance kaza ba in muka mance kaza in muka ko in muka mance muka yi wani abin da yake na kuskure ne ko muka yi kuskuren abin da an hana mu muka mance muka aikata to kar a kama mu da laifi a yafe mana wannan to wannan kenan zai shiga umumi ne har azumi zai iya shigowa ciki komai zai iya shiga ciki in dai da mantuwa ne ba da gangan ba to don haka ma wannan hujja ce sannan kuma da wani hadisi wanda ibn maja ya fitar da shi ma imamu albani ya inganta shi cikin irwa ya ce wafiya li ummati alkhata an yi afuwa ga al'ummata kuskure idan suka yi wani siyan da mantuwa wa mastukrihu alaihi da abin da aka tilata su akai to wayannan hujjoji ne masu ƙarfi ko ثالثا نأكو أن المخالفين في صحة الصوم كما وند سكا سابع أكن إنغنشن أزمن تيوا بإنغنت بأزمن يوافقون على سقوط الإثم عنه أما سن يدى تيوا بالي في أكن شكما تند من تواتش تند من تواي بأيكة ليفي بسابان وند يدى غنغان to amma inda suka samu sabani shine suka ce azumin babu to ya kuma sun yi muwafaka akan cewa ba laifi kuma suka ce azumi babu me yasa suka saba akan wannan نعم مهم. مهم. مهم. amma wannan ai ba cewa na manta ba ko nasiyan aka ce shi wannan kawai sha'awa ce da shi mutum ne wanda yake shi kamar yadda ya zo bayanin zai zo gaba yana da ƙarfin sha'awa wata jinya ce akwai wanda suke da ƙarfin sha'awa su ba zai iya haƙuri ba sai je ya faɗa wa matarsa kaga ba da ba mancewa ba aha wannan ba zai shiga ciki ba ya mace ya yi sadu da matarsa eh to ta yiwu ta yi wa samu mantuwar a'a mu ɗauke shi kawai za a iya mantuwa akwai masu cutar mantuwa ai akwai masu cutar mantuwa irin mantau ɗin nan yi cutar mantuwa mantau ne a'a to kai ne hujjar ka in ka ce yi ka fara a ramadan Mm-hmm. to tsaya ta yiwu shi wani al'adarsa kusan duk kullum sai ya sadu da matar shi to ya za ka yi da wannan kaga ya saba kenan ta yiwu ya mance daman ya saba ya mance ina fatan ka gane balle wani asuba ka ce kome farif a'a kai yanzu ka ce a masa afuwan farin ramadan baka da hujja me hujjarka in an ce farin ramadan ne shi fa maganan azumi yana sa wija azumi mazalar salam ya ce kamar dandaka ne ko za ka yi mamaki kaga da azumi ana aikata laifuka manya-manya ana aikata hasuzunan ma ga sha'awar kuma tana nan to me yasa ba tafi ba akwai wata hikima a ciki ina fatan ka gane ko na to idan muka lura malam ya ce abinda za mu ɗauko na'am abinda za mu ɗauko a cikin hadisi na fawa'id sihatu sawmi man akala aw shariba aw jama'a nasiyan duk wanda ya ci abinci ko ya sha ko yayi jima'i da mantuwa azumin sa yana nan lafiya kalba abin da ya samu azumin sa nasiyan fa annahu laysa alaihi ismun fi akli wa shurbihi li'annahu laysa lahu ikhtiyar ci da shan da yayi ko wannan jima'i da ya ba zunubi a kansa matuƙar da mantuwa ne saboda ba zaɓinsa ba ne yi an fahimci wannan sai hadisi na gaba alhadisu samanu na ba'ad almi'a hadisi na ɗari da tamanin an abi hurairata radiyallahu anhu kala بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال يا رسول الله هلكت صحابي أبي هريرة رضي الله عنه يكي تشيوا وترانا منا سكا منا زونة كم وجم من الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل سيون متن يزو سيتي يا رسول الله يا من ذا الله هلكت نا هلك نا شقا أكو na halaka faƙala sai ya ce mahalaka me ya same ka me faru ƙwale ya ce wa ƙatu alamra'ati na je na auka wa matata fi ramadan gashi a cikin watan ramadan da rana wa ana sa'imun hali kuma ina azumi wa fi riwayatin wata riwayan ya zo da lafazin asabtu ahli shi ma da yana da ma'anar kaman kinaya na jima'i fi ramadana a ramadan faƙalar rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ce hal tajidu raqabatan tu'tiquha da farko kana da baiwa da za ka iya ‘yantawa kana da wuyayi da za ka ‘yanta ma'ana kana da bayiwa ko bawa da za ka iya ‘yanta shi ya zama kafarar laifinka saboda wannan ka aikata laifi akwai kafara a kanka laifi ne da gangan ko ba da mantuwa ba kun gane yawwa can da muke magana akan mantuwa muke nan da gangan yayi to za ka iya ‘yanta bawa kana da ƙwala la ya ce ba ni da wato ma'ana talaka ne kenan faƙala sai ya ce fa hal tastati'u an tasuma shahrayn mutatabi'ain to zaka iya yin azumin wata biyu a jere ta yaya mutumin da ya kasa yin azumin wata ɗaya ma an samu matsala ina ga azumin wata biyu yace gaskiya ba zai yi ba faƙala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace fa hal tajidu it'ama 60 miskina to zaka iya ciyar da miskinai talakawa kenan wanda ba su da mutum 60 an gane mutum sittin kowa za a ba shi mudu nawa ɗaya ko kun gane mudu huɗa shi ne sa'i ko sa'i goma sha biyar shi ne mudu hurhuɗu sau goma sha biyar ba sittin ba kenan sittin daidai to ƙala la ya ce a fasakatan nabiyu sallallahu alaihi wasallam sai maza Allah sallam ya yi shiru shikenan ya yi shiru saboda ba za laifin bai sauka a kan shi ba da a lokacin misali maza Allah sallam ya ce to shikenan kawai an yafe maka kaga ba kafara kenan ta sauka kan shi amma shirin da yana nuna cewa har yanzu dai akwai wannan kafarar a kansa to ya za a yi kenan yanzu a yi ta tunda shi ba shi da abin da zai yanta ba zai iya azumin wata biyu ba ba shi da abin da zai bayar to ya za a yi fa bainama nahnu ala zalika muna zaune a cikin wannan yanayi idh utiya an-nabiy sallallahu alaihi wasallama sai aka zo manzo Allah sallama bi araqin fihi tamrun da wani sanho an san sanho ko kaman kwando haka ko sanho ake cewa aka zo masa da shi da dabino kaman al'adar yanda suka saba su sabai suna zuwa suna kawo manzo Allah sallam sadaka wani sai kawo sanwo cikin dabino ko wani kaya kai ce gashi sadaka araba wal araqu al miktal shine al miktal sanwo ne da ake yin shi da ganyen dabino irin tankan dabinon nan shine ake ce masa al arab yace aina sa'il ina wannan mai tambayar na dazu qala ana yace gani ya manzo Allah sallam qala yace khudh hadha fa tasaddaq bihi to yanzu zabin kadai shine ma'anan sadakan nan tunda ba baiwa ko bawa da zaka yanta baka da ikon da zaka yi azumin wata biyu to ga abin sadaka ya samu wanda zaka je ka ciyar da miskini 60 shi wannan abin kuma sai malamai suka ce suka kiyasta zai iya daukan sa'i goma sha biyar ya kawo wannan abin shi wanda ya kawo sadakar ya kawo abin cike da dabino dabinon ka kirga shi zai kai sa'i goma sha biyar shine mudu nawa 60 kaga sai a ba mutum 60 kwano goma sha biyar eh kwano goma sha biyar na'am faƙala sai ya ce ala afqara minni ya rasulallah ana so in je in bawa gidan da suka fi ni talauci ne فوالله ما بين لابتيها يريد الحرتين أهل بيت أفقر من أهل بيتي إنا رنس إمك دا الله يا من زن الله سكان دواس أم مدينة نمو دابيو مدينة تنا سكان وس دواس أكوين قبر ديما أنغانيكو يتي با gidan da ya kai gidana talauci da haka to wa zan bawa fadahikan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi murmushi an ce dahika murmushi saboda manzo Allah sallam da riyarsa murmushi ne baya kyakyacewa irin yadda muke yi aka ce in manzo Allah yayi dariya shine har a ce fikokinsa sun fito wannan hakorin gefen nan to yayi dariya sosai kenan ba irin dariyar mu bane kai a gafala kake kawai na ka dauke kyakyala dariya ana jiyo ka har a nesa murmushi suke yi dariyan annabawa kenan ko a cikin alkurani ma ce aka ce fatabassama dahikan tabassama aka ce ba fa hika ba yayi murmushi yana mai dariya haka dariya take murmushi suke yi na kan kana so kai koyi da annabi sallama kai ma sai ka daina wannan kyalkyala dariyar da ƙarfi ko sai ya ce sai manzo Allah sallama yayi dariya hatta badat aniyabu wa sai da fiƙoƙinsa suka bayyana haƙoran gefe masu dan tsinin nan fika fira kuke ce anan thumma qala sai ce at'imhu ahlaka shikenan dauki ka je ka ciyar da iyalinka manzan rahama kenan ko alharra abinda mala yace abinda ake nufi da alharra al-ardu tarakabuha hijaratun sudun kasar da take da bakaken dutsi dutsuna su ake ce ma alharra al-ma'ana al-ijmali sunan mutumin da yazo salamata bin sakhar al-bayadi sai a rike salama bin sakharul bayadi shine wanda yazo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa na halaka kaza kaza ga abin da nayi ka ko da wani ya tambaye ka sunan mutumin da yazo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace na halaka ya ko kuma wanda ya afka manzo sallama ta bin sakharul bayadi ya zo a tsorace yana cewa na halaka manzo Allah ya ce masa me halakar da kai ko yace ya fada wa matarsa azumi to a lokacin sai mu lura manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai bai zarge shi ba akan hakan saboda kuskure yayi a saboda yazo yana mai tuba an gane saboda yazo yana mai tuba daga laifin da yana nadama sai ba a kuskurantar da shi ba salama bin sakhar al-bayadi salamata bin sakhar sa bi sad sakha da khawl al-bayadi eh bayadi bayadi a bizzad manzo Allah ya ce masa hal zaka samu wuyan da zaka yanta yace a azumin wata bifa ba zai yiwu ba ai sakamakon abin da ya same ni na je na afkawa matata saboda azumi ne azumin kuma gashi na wata ɗaya ne ba a ma gama azumin ba ina kuma ga a ce za a azumin wata biyu a jere kaga ai za a samu matsala da yawa suka ce na asabtu da wakati ka wannan kaman kinaya ne ka gane asaba ya sami ya shafi matarsa ko ya yi jima'i da ita ka gane duk ma'anar su da asabtu duk ma'anar su da sai malamai suka ce za mu fitar da magana cewa kafara ba ta faɗi kanshi ba saboda manzo sallam ya yi shiru kamar yadda na faɗa a farko ya yi shiru a lokacin da ya ce kana da kaza kana da kaza kana da kaza ya ce babu sai ya yi shiru inda kafara ta sauka kashi zai ce me ba kafara ko to kafara tana nan sai ya ce masa ka ɗauki wannan wato a dabino ka je ka yi sadaka wajen iyalinka to ikhtilaf da za mu fidda ƙarƙashin wannan hadisi malam yace ya ra'amatul ulama'i wujubul kaffarati ala man ja wujubul kaffara ala man jama'a muta'ammidan wajibi ne wanda di yayi jima'i ya sadu da matar shi da gangan yayi kafara wa talafu fil nasi amma sun yi sabani akan wanda ya da mantuwa kamar yanda wancan bayanin ya gabata wa taqaddama anna sahiha kuma bayani ya gabata abin da yafi mafi inganci shine laisa alaihi kafara ba kafara a kansa shi wanda yi da mantuwa ba kafara waktalafu hal a wujubul kafarat ala takhiri aw tartib sai kuma suka ƙara sabani shin kafarar zaɓi ne gare shi yayi ɗayan abu guda ukun da aka ce ko ya yanta bawa a wuya ko kuma yayi azumin wata biyu ko kuma ya ciyar da miskini sittin shin ko kuma a tartib ne zai bi shi a jere ne idan ya kasa yin wancan sai na biyu in ya kasa yin na biyu sai na uku ko kuma kawai zaɓi ne malamai sun yi saɓani فذهب مالك وأحمد في إحدى الروايتين عنهما ɗaya daga cikin ruwayoyi daga imamu malik da anas ɗaya daga cikin fatoyinsu shine sun tafi akan cewa annaha ala takhiri zaɓi ne za mu ɗauki abin akan zaɓi lima fi sahihaini saboda akwai hadisin da ya zo a cikin sahihul bukhari wa muslim daga abi hurairah radiyallahu anhu yake ce anna rajulan aftara fi ramadana wani mutum ya karya azumi a ramadan fa amarahu annabi sallallahu alaihi wasallam an yukaffira sai manzo Allah sallallahu ya umarce shi yayi kafara bi itqi raqaba cewa ya yanta wuyaye aw siyami shahri ko ya azumin wata shahrain mutabi'ain wata bi ajire aw it'ami 60 miskinan ko ya ciyar da miskini 60 aw aw aw yace wa awjaba takhiruhu sai ya wajabtar da wato kaman zabi ne kenan ka yi kaza ya ce mai ya yi kaza ko ya yi kaza ko ya yi kaza annabi ya umarci shi ya yi kaza ko ya yi kaza ko ya yi kaza wa zahabar jamhur amma jamhur malamai wancan kun ga mutum biyu ne kawai malik da ahmad su ne suke da wannan su ma ɗaya daga cikin ruwa wannan ɗinsu fatawansu akwai ɗaya fatawar da take cewa fa ba ta khairi zai a jere to amma jamhurin malamai sun tafi kamar shafi'i da abi hanifa da mashhur min mazhabi ahmad da abin da ya fi shahara a mazhabar imamu ahmad waccan ruwayar ko wancan kaulin da yake cewa takhiri ne bai shahara ba abin da yafi shahara shi ma a mazhabarsa Imam Ahmad da Sauri da Auza'i suka ce ala tartib a jere ne kawai da farko abin da za a nema wajensa shine yan tawuyayi sai ya zamanto ba shi da to kawai ya azumin wata biyu a jere ba zai ce ba zai tafi ga ciyar da miskinai ba sai ya zamanto ha ba zai yi azumin wata biyun nan ba to sai a je ga ciyar da miskini sittin an gane yawwa ba wai za a ce an ba shi takhayyiri ba kawai shi yana da bayi kuma yana da kuɗi kuma masakila zai iya azumin wata a biyu a jere sai a ce to ka zaɓi abin da ya maka kawai kai wataƙila ya zaɓi wanda yake mafi sauƙi da suka ce za a ɗauke shi akan tartibi ne mustadillina bi hadithain na'am tambaya ne mace a za ta yi mana me yasa ba za ta yi ba inda in ta ma in ta yarda da yardarta ba wataƙila ita ma manta ta yi ko kuma tana barci ko na makamancin haka dai wa ta yi da gangan ko tana da wahala ko to gaskiya shi sa wannan kaga maganan da mantu wannan akwai yan magana a ƙarƙashin sa na'am eh mhm mm a ba zai yiwu ba ka ɗauki abin da zaka iya kawai ta za ka fara ka bari kuma sai ka je ka kama wancan abu ɗaya za ka yi ayi ba zai ka haɗa ka fara guda biyu a jeren ba ka ce za ka ciyar kuma za ka yi azumi in azumi za ka yi ka yi kasan za ka iya yin azumin ka yi in ba za ka iya ba ka ciyar da miskinai bawa eh mana yan ta wuya raƙaba kawai aka ce eh ba ba wai ka ci yan ta bawa 60 ba na'am me miskini 60 aka ce ya ta'amu 60 miskina lafazin da ya zo ko a zahirin lafazin ya ce miskini 60 ba wai mutum ɗaya ba ka fahimta yawwa na'am me ban ji me yake cewa eh eh a'a ya danganta in ya ji ciwo azuminsa ba za a ce azuminsa ya kare ba gaskiya ka fahimta ko yawwa faɗa suka yi da gangan suka yi faɗa kuma ya shanye jinin jini ya shiga bakinsa ya sha ya fito aka fasa mai suka yi faɗa da gangan suka yi faɗan ko da gangan suka yi faɗan ko to muna ɗaukan abin a matsayin cewa da gangan suka yi ko ba da gangan suka yi ba amma wannan ba zai karya masa azumi ba ina fatan kun gane to sai mu je kai tsaye ya ce wannan hadisin su suna kafa hujja da hadisin da ya zo a babin sai suka ɗauke shi a matsayin wanda ya zo a babin takhiri mujmalan ne kamar mujmal ne ya kawo abin a dunkule ne ya ce au kaza au kaza au kaza shi kuma wannan hadisin da ya kawo tartibi ya bayyana bayanin ne sai ya ce yi kaza da ya ce ba zai iya ba sai ce yi kaza ba zai iya ba sai ce to yi kaza amma wancan ya ce annabi sallallahu ya umarce shi yayi kafara da kaza ko da kaza ko da kaza kaga a dunkule ya kawo su shi kuma wannan ya ce yi kaza sai ce ba zai iya ba sai to yi kaza kaga sai suka ce wannan mujmal ne wannan kuma mubayyan idan aka samu mujmal aka samu mubayyan a ka'ida shine mubayyan din nan shi za a daura akan mujmal to kenan wannan mujmal din mubayyan ya bayyana abin da ake so a ya fayyace shi ya tafsilin sa na'am ya ciyar da su yau waye eh da ka ciyar da shi yawa ya kai na tsawon 60 miskina eh yawa ko da mutum ɗaya ne zai iya ɗaukan haka sai ce nan kai me wannan kuma yadda za ka bada kaifiyanka ne ai ba ce an ce kawai ka bada ba yawa ka ba sitti na miskina ka tara su lokaci ɗaya ka ba su mana ya fi sauƙi ai to shikenan ai sittin da aka ce maka ka san da yadda za ka yi ka ba sittin ɗin ko ko ka ƙiyasta abincin da zai ɗau sittin misali wannan kuɗin zai siya abincin da za a ba mutum sittin sai ka je ka bana ka gane yawa ka ga ba za ka rasa dai mutum sittin da za ka ba ba gaskiya da wahala a irin yanayin nan da ake ciki a to ba su kai sittin ɗin ba na'am sai malamai suka sannan kuma wani saɓani akan cewa kafarar za ta faɗi akan shi ma al'ajizi anha idan ba zai iya yi ba misali ba zai iya kafara ba shi fa ba zai iya yin azumi ba na kwana sittin ko wata biyu shi ba ba zai iya ciyar da miskini sittin ba saboda talaka ne sannan kuma ba zai iya yan tauyaye ba ba shi da bawa to ka fara ta sauka kan shi kenan saboda ya gajiya ba zai iya ba malamai sun yi saɓani ya ce abin da yake mashhuri a mazhabar imamu ahmad shine ɗayan maganganu na imamu shafi'i cewa annabi sallama ya yi wa mutumin nan rangwame ne ya ciyar da ahalinsa an gane ko walau kana kafara walau kana kafaratun anhu ma jaza zalika suka ce inda kafara ne da ba zai halatta masa haka ba sai je ya ciyar da mutum 60 na'am eh mana ba za ka ci abinci ba saboda alfarman wannan ya za ka ci abinci kuma don ka karya yauwa ka ci gaba da laifin kuma kenan a hukuncinka da gangan ka fara mana ai ka yi laifi a gaskiya ka aikata laifi mana mala ai bai kamata ba ko kai ma sai ka yi da gangan kai aka ce maka ga hukuncin da za ka yi sai ka haƙura kuma sai ka yi hukuncin in kuma da mantuwa ne ma ga nan ma an ce ka kame kuma kar ka ƙara cin wani abu ka ce na riga na manta na ci zan ci gaba da yi a'a wa dhahaba al-jumhur ila annaha la tasqut bil isar amma jamhurin malamai sun tafi akan cewa kafara bata faɗi ba ko da mutum ba zai iya ba tana nan akan shi li'annahu laysa fil hadisi ma yadullu ala dalika a cikin hadisin ba abin da ya nuni akan cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kafara ta sauka akan shi bal zahiruhu abin da yake zahiri ma adamu suqutiha rashin faduwar kafara akan shi li'annahu lamma sa'alahu domin yayin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambaye shi an anzali darajat al-kafara daga akan cewa akan mafi abin da ya fi ƙasa cikin darajoji na kafara shine ciyar da miskini sittin ya fi sauƙi a kan ‘yanta wuya a kan azumin wata biyu ciyar da miskini sittin ya fi sauƙi yayin da ya tambaye shi shine ce da mutum sittin ya ce ba shi da dama sai annabi sallam ya yi shu sakata wala mai biri uzimmatahu minha bai ce ai yanzu shikenan nauyi ya sauka kanka ba sai ya yi shiru kawai to dan haka kenan wani yana nuni cewa kafara bata sauka ba wal aslu annaha baqiya asali dai shine kafara tana kan shi kiyasi akan haka za kiyasi akan kafara ta sauran laifukan da kafara zai iya shigowa ciki akan cewa kafara ba a sauke wa mutum yanzu misali a ce mutum ya aikata abin da yake na laifin kisa akwai kafara kan shi sai a ce to dan ba zai iya ba kafara ta sauka kan shi ai jiya an yi wa malam tambaya ko a ce dattijo ne ba zai iya ba za ka ce za a ɗora wa abin nan sassi in kuma azumi ne ba zai yi ba sai ya ciyar kenan kamar yana kama mishi kamar ya za a taya shi kuma eh wani zai iya taya wani ko jiya baka ji malam an mai tambayan ya bada amsa ba eh mana a hukunce-hukuncen da za mu ciro ko ahkam na da za mu ɗauko a ƙarƙashin wannan hadisi idan mutum ya yi sadu da iyalinsa da gangan kafara tana kan shi shine kuma zai ajere ɗaya daga cikin abu guda uku ajere ne yan tabawa in ba zai iya ba sai ci a sai ci a azumi na wata biyu in ba zai iya ba sai ciyarwa sannan kuma mun ga cewa kafara ba ta sauka a kan shi ko da ba zai iya ba na'am ba azumi ba ake ma magana kamawa ta ciyarwar matsalan wani zai iya yi wa wani ka gane yawwa amma na azumi kan in ba za ka iya ba ka ciyar mana in ba za ka iya azumi ba dama amma dole sai ka sittin din nan kai kanka ya ce jawazu takfir an algairi walau min ajnabiyin to ga maganan nan ya halatta wani ya yi wa wani kafara an gane kun ga annabi sallam kaman yayi wa wancan ne inda kafarar tashi ce ba zai a ce ya ciyar da iyalinsa ba shi ma ya ci na haka za mu fahimci cewa annabi sallam kaman ya masa ne ya ɗauke masa wannan nauyin ya masa to shine mala yace za mu ciro wannan ƙarƙashin wannan hadisin ya halatta wani ya yi wa wani kafara hatta saum ya halatta wani ya yi wani kafara anna lahul aklu minha wa it'amuha ahlihi kuma idan wani ya maka kafara idan na abinci ne na ciyarwa kai ma zaka iya amfani da abin kuma zaka iya ciyar da iyalinka ma daman mukhrijatu min ghairi matakar wani ne ya maka ba kai bane bayan Allah za su tare su masa shi aka ce wani zai iya wani sai a san yadda zai a taimaka ko hukuma ko wani abu makamacin haka yayi me yawwa ga maganan mata zo shi tsoho ne ba zai azumi me kashi ma je ya azumin kuma ya san ba zai iya ba sai dai in ba wannan laifin ba wata kafara ce daban yawwa sai ce zahirin kuma hadisi idan muka lura wajen kafara da ya ce ba bambanci tsakanin baiwar da za a yanta ko bawan da za a yanta kafiri ne ko mumini ko mumina an gane ko yawwa sannan za mu ga kyawun hali na manzo Allah sallama da karamcin da yake da shi an kawo masa sadaka wancan ya zo yana ya zo a tsoraci cewa ya halaka ya yi kaza a lokacin bai zarge shi ba saboda ya zo yana mai tuba da laifin da ya ce kai ya za kai kaje kai kaza kaza manzo sallam yana da kyawun halaye kamar yadda ya tabbata sai ya shiru kawai aka kawo ya tambaye shi zaka iya zaka iya ba zaka iya ba aka kawo aka bashi sai gashi mutum ya koma yana mai farin ciki bayan ya zo a tsorace to wannan yana daga cikin kyawun hali na manzo sallama sannan kuma sai ya ce khulasa akwai wani wasu fawaid da za a cire karkashin wannan hadisin an gane ko na farko misali kaman kwalli sa kwalli ko allura shin suna karya azumi ko ba sa karyawa malamai sun yi munaza'a sosai akan wannan a cikinsu akwai wanda suka ce baya karya a cikinsu akwai wanda suka ce yana karyawa amma mafi abin da ya fi bayyana shine azumi ba zai kare ba da ɗaya daga cikin wayannan saboda sa kwalli ba shi baya daga cikin abin da za a ɗauke shi kaman cin abinci ko shan wani abu kuma ba zai ƙarfafa maka jiki ba saboda idan ka ci abinci ko ka sha ruwa za ka ɗan ji ƙarfi a jikinka sabanin kana azumi kake yi to amma kwalli ka sa ba za ka ji ƙarfi sai dai allurar tana da ma'anar abinci akwai allurar da ake yin ta a maimakon abinci to kaga wannan za a iya ɗora ta akan wannan an gane ko su wanda suka ce ya wai ya halatta yana karya azumi sai suka ce dalilin su akwai hadisi da cewa balik filistin shaqi illa an takuna sa'iman ka kai makura wajen shakawa sai dai idan ka kasance kana azumi sai malai ce wannan kiyasi da'ifi ne gaskiya na'am eh mana ƙarin ruwa idan yana maimakon abinci akwai ruwan da zai a matsayin abinci ai eh mana zai iya yiwa ya zama ya karya ma azumi an gane ko sai kuma magana akan yin ƙaho shin yana karya azumi sai ka ce akwai wani hadisi wai afdar alhajim wal mahjum an gane ko malamai sun ce karbayi malam yace karbayyana karbayyana al-imma al-hufaz wa kad karihahu ghayru wahid min as-sahabati al-hijamati lis-sa'im al-qawl bi annaha tuftiru madhhab aksar madhhab aksar fuqaha al-hadith cewa wai a kaho yana karya azumi shine mazhaban mafi yawa daga cikin fuqaha na malaman hadisi an gane ko wanda kuma ba sa ganin cewa yana kare azumi sun kafa hujja da abin da ya tabbata sahihi cewa annabi sallam yayi azumi yayi kaho wa huwa sa'imun muhrim yana azumi kuma yana da ihrami an gane ko wa ahmad wa ghayruhu ta'anu fi hadha alhadith amma malamai kamar imam ahmad da waninsa sun yi suka a cikin wannan hadisin ƙarin cewa huwa sa'im din asalin abin da yazo shine yayi kaho yana ihrami ba yana da azumi ba an gane ko wa qalu athabit annahu ihtazamahu muhrim bi annahu bi ayi wajhin arada ikhraj dami faqad aftara ta kowanne fuska mutum yayi niyyar fitar da jini to azumin sa ya kare an gane ko shi kuma sai magana aswaki wannan shi kuma magana ce a fili baya kare azumi na'am babu saumi fi safari babi da zai magana kan azumi a halin bulaguro an gane na'am mana in ka kare azumi da gangan ba eh da gangan shi maka fara ne sosai na'am الحديث الحادي والثمانون بعد المئة حديثنا ثمانين دقيقة دليل ثمانين دقيقة كنا أباب azumi a lokacin bulaguran aisha ta radiyallahu anha anna hamzata bin amr al-aslami ya kala annabi sallallahu alaihi wasallam asumu fi safari asumu fi safari kaman alhamza na istifham ne hadisi daga aisha radiyallahu anha ta ce hamzata bin amr al-aslami ya tara na ce manzo Allah sallama shin zan iya yin azumi a halin bulaguro wa kana kathira siyami shi kuma dama ya kasance mutum ne mai yawan azumi yana son aikin alkhairi sosai to sai yake tunanin yake tambayar manzo Allah sallam to in ina halin buraguro ma zan iya azumin nawa sai annabi sallam ya ce in shi tafasum in kaga dama kai wa in shi tafa aftir in kaga dama kuma kar kai ma'ana yana magana akan azumin Ramadan dama in nafila ne kaga shi wani abu ne daban malam yace al-ma'ana al-ijmali alima sahabatu radiyallahu anhum anna shari'a rahim sahabbai sun san cewa shari'a tana akwai tausayi a cikinta an sauƙaƙa wa mutum idan yana azumi sauƙaƙawan da aka yi cewa idan kana halin bulaguro kake azumi kaman tausayi ne ga shi mai bulaguro saboda bulaguro a yanayi ne akwai wahala musamman irin na daɗin ana tafiya mai nisa watakila kuma ga rana da sauransu amma a yanzu ne ga kaman kana cikin mota ila da ac gaskiya in dai ka sha dai kawai dai ka ce dai ka yi amfani da ruksan ne da amma ba wani da'iya ba la da'iya a ce daruran da za a ce dole sai ka sha sai ya ce fakana hamzat al-aslami indahu jaladun shi kuma mutum yana mutumi ne mai haƙuri sosai yana da haƙuri zai iya jure yunwa kuma yana da ƙarfin da zai iya yin azumin yana son aikin alkhairi kuma yana da yawan yin azumin sai yake tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shin zai iya azumi a lokacin bulaguro sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi zabi ko yayi ko kar yayi an gane ba sai malai ce abinda zamu ma yu'khadhu min alhadith الرخصة في الفطر في السفر لأنه مظنة المشقة an sauƙaƙa ne an ba da rangwame ne saboda ai bulaguro yanayi ne wanda an san cewa mutum zai iya kasancewa cikin wahala shi yasa aka ce to kaga dama ka yi ko kuma kar ka yi sannan a takhiri da aka yi tsakanin yin azumi da rashin sa liman indahu quwwa ga wanda yake da karfin yin azumi din mun ga wannan abin da yake nufi shine azumin ramadan ba azumin nafila ba kuma abin da zai bayyanar da wannan shine abin da abu dauda da hakim da hamza suka rawaito suka ce suka ce ya rasulullah sallama inni sahibu zaharin u'aliju usafiru akrihi wa rubbama sadafani hadha shahr يعني رمضان وأنا أجد القوة عليه وأجدني أن أصوم أهون أهون علي من أن أؤخره فيكون دينا علي سيان سنة سنة إي ذلك شئت يا حمزة shi ma ya nuna cewa yana kasancewa cikin mashakka kuma yana halin bulaguro shin zai iya yin azumi idan ya samu kanshi a halin bulaguran nan ko kuma a'a sai ce masa in kaga dama kai to amma malam yace wai wannan yace wannan hadisi akhadhu Abu Dawud wa da'afahu al-Albani fi da'if sunan Abi Dawud hadisi ne da'ifi dan haka ba za a kafa hujja da shi ba hadisi na gaba hadisi na 182 an Anas bin Malik radiyallahu anhu kala yace kunna nusafiru ma'a Nabi sallallahu alaihi wasallam falam yu'ib as-sa'imu 'ala al-muftir mun kasance muna bulaguro tare da manzo Allah sallama baya aibata mai azumi ga wanda baya azumi walal muftiru ala sa'im ko wanda baya azumi yace kai kai laifi ai wannan yafi ka ko kuma wanda baya yake azumi yace wannan aka baya wannan malam yace ma da ijmali na hadisin sahabbai sun kasance suna bulaguro tare da manzo Allah sallama wasu su yi azumi wasu kuma ba sa azumi shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da su akan haka saboda لأن الصيام هو الأصل yin azumin shine asali shi kuma kin yin azumin da shan ruwa ka karka azumi kamar ruksa ce don haka ita ruksa idan an ba da ita idan baka yi ba ba za a maka inkari ba an ce an baka sauki kai kaza kana da zaɓi to idan ka ƙi tunda ba cewa aka yi wajibi ba ne ba laifi kai don haka shi yasa baya aibata wa'incan ko ya ce wa'annan su suka fi falala na alaikum salam yi mana za ka rama man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra aw ala safarin fa sama wa aftara a fa aftara kana halin bulaguro ko baka da lafiya sai ka ka sha azumi fa iddatun min ayyamin ukhra a wasu kwanaki sai ka rama ka gane ko yawa hadisi na gaba hadisi na 183 daga abi darda'i radiyallahu anhu kala yace kharajana ma rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi shahr ramadan mun fita wata rana tare da manzo Allah sallam a watan ramadan fi harrin shadidin a lokacin ana zafi sosai hatta in kana ahduna la yad'u yadahu ala ra'si min shiddati al-har har zaka samu wani daga cikin ma zai dora hannunsa akan shi saboda tsananin zafi haka ya kare rana wa ma fina sa'im gaba ɗaya a cikin mu ba wanda yake azumi illa rasulullah sai manzo Allah sallama da Abdullah bin Rawaha al-Ansari sai Abdullah bin Rawaha su bi kawai suke azumi su za su iya jure wannan wahalar to wannan yana nuna cewa ya halatta kenan a yi azumi a lokacin bulaguro ko da da wahala matuƙar wahala ba ta kai mutum ga halaka ba in dai har za ka iya ka yi ba ka yi laifi ba kun ga yanan ba sai a yi ɗauki ruksan ba ko yawa don haka ba ka ce don mutum ya yi ba ka zarge shi idan ko mutum ya ƙi ya ɗauki rukhsan da aka bada amma in an bada rukhsan in ka san zaka sha wahala ka ɗauki rukhsan ya fi da ka je kana azumin kana ta shan wahala watakila kana ɗarar ya ɗan ɗan samu matsala ma haka raunan na azumin ina ga za mu tsaya a nan insha Allah za mu dakata nan ko saboda lokaci ya ja abinda muka fasara daidai dacewa ne daga Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya ba mu lada ya ba mu ikon na? mai yawan azumi eh yana da yawan yin azumin nafila kasiru siya mai yawan yin azumi eh yawan yin azumi kawai yana da yawan yin azumi kasiru siya mutum ne da ya saba kenan baya jin wahala wanda makuskure kuma wato ƙarancin ilimi ne Allah